الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
باب سن الألهية Babin shekarar da ake bukata a dabbar da za a yanka a matsayin layya. Dabba wadda ta kai shekara nawa ce take isa a wajen layya.
da sana abu da bin yunusa da sana zuhairu da sana abu zubairi an jabirin kal Jabiru ya ce, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, لا تذبحوا إلا مسنة Kada ku yanka sai wadda take dabbar da ta isa a kiranta musinna.
إلا أن يأسر عليكم sai fa idan samun musinnar tawiya ta gare ku an ce musinna dangane da tumakai ko awakai wadda yake ta cika shekara guda illa iyaka idan a tumakai ne ko kaka ta cika shekara guda za ta isa a layya amma in awakai ne ya zamo ta ƙara ko kaka kama a ce ta ƙara wata ɗaya a kai shi yasa malamai na malikawa sukan yi misali cewa da a ce ran da watan zulhijja ya kama sai akuya ta haihu tinkiya ma ta haihu wannan ta haifi ɗan akuya wannan ta haifi rago to yanzu sallah ta baɗi wannan ragon da aka haifa ya isa a layya da shi amma akuyar bai isa a layya da shi ba saboda kwana goma ne kenan ya ƙara ko kwana tara a kan shekara ana bukatar a ce ya ƙara kamar wata guda shi yasa idan zama da an haife shi ne kamar goma ga zulƙida to wannan a iya yin layya da shi a baɗi idan a akuya ne ko ɗan akuya amma idan a rago ne ko kaka ya shiga a shekarar ko da da 'yan kwanaki ne kaɗan to ya isa a yi layya da shi sannan wanda yake dabbar da ake kiranta musinna a shanu to wasu suka ce wanda ta cika shekara biyu ta shiga a cikin ta uku wato ya zama akalla ta samu kamar wata 26-27 haka wadda take musinna kuma a raguma aka ce ya shekara biyar wato ragumi ko da da yake ya kai shekara biyar wato ya haura watanni 60 a duniya to shi ne wanda yake ya isa a yi layya da shi to shi yasa galibi kamar raguma da sha- da shanun da ake layya da su a nan ba layya ba ce nama ne kawai ake bi saboda galibi shekarun nasu ba su kai ba ko musamman shanu sai zama son wani bai fi shekara ɗaya ko da 'yan watanni ba amma sai a kama a ce za a yi layya da shi to wannan dai nama aka bi ba layya ba to
إلا أن يأسر عليكم sai fa idan ya zamo samun musinna yau ya ta gare ku فتذبحوا جزعة Kurdi- ya- ku Ila yanka fa'ani.
wadda take jaza'a daga tumakai ko awakai shine wanda yake ta kai kamar wata takwas haka ko abin da yake kama da haka
وحدثني محمد بن عاصم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جر- ابن جريج أخبرني أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ya zarafin abdullahi yana cewa صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر yi بالمدينة mana sallah ranar sallar layya a madina فتقدم رجال wasu mutane sai suka yi gaba gaɗe فنهروا suka soke layyarsu وظنوا أن النبي Nabi صلى الله عليه وسلم أن النهر
ya yanka layyarsa.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نهر قبله Sai أن manzo Allah يجيل sallallahu alaihi wasallam ya umarci wanda duk ya layya kafin shi ya yanka cewa sai ya saki.
بنهر آخر Ta fuskar eh, yin wata layya ولا ينهر حتى ينهر النبي صلى الله cewa عليه kada wani وسلم ya sake cewa zai layya. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi.
مم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا حدثنا محمد بن روح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أعطاه غنما يا يقسمها على أصحابه ya ba shi dabbobi don ya raba ga sahabbansa ضحايا don layya فب- فبقي عتود sai wani ɗan rago ya rage فكر- فذكره لرسول ya faɗa الله manzo صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم ga wani wanda ya rage فقال ya ce ذهي به أنت eh, to kai kai ma ka je kai layya da shi kai ma ka je kai taka layyar da shi
قال قتيبة Ala ala sahabati ya sahabati.
wayar ba ala asabihi ba ala sahabatihi نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال ya ce قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا manzala sallallahu alaihi wasallam ya raba layya a cikinmu فأصابني جزاء wani tirna ya same ni وقلت يا رسول ya الله rasulallahi إنه أصابني جزاء wani tirna ne ya same ni فقال manzala ya ce ذهب ka به je kai ma kai layya da shi ka je kai layya da shi
حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي wannan dabbobi da manzo Allah ya ce a raba نعم nasa ne ko ko daga ganima ne daga humusin da ake warewa ne da mai mali ya sa aka raba wasu suka ce a yi nasa ne ya raba wa sahabai don su layya wasu ko suka ce a na baitul mali ne na ganima ne da wannan kurdubi abin kurdubi wato malamin kurdubi mai tafsiri zuwa ga wannan shi ya karkata cewa na ganima ne to wanda shi ya yi sharhin wannan littafin ko kurdubi al-maliki yana cikin wanda suka yi sharhin wannan littafin wanda shi ya fashi ɗari shida da hamsin da shida ko to
نعم وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الجارمي حدثنا حدثنا يحيى يعني بن حسان اخبرنا معاويه وهو بن سلام حدثني يحيى بن ابي كثير اخبرني بعجة بن عبد الله ان عقبه بن عامر الجهني اخبره Amir al-Albaniya wanda yake daga Bani Juhaina ya bashi labari ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين اصحابه sahabbansa.
بمثل Ko معناه ma'anar wancan hadisin da ya gabata.
باب استباب الضحيه وذبحها مباشره Babu cewa ana son ai layya da cewa kuma an so duk wanda zai layya shi da kansa a ce shi ya yanka layyar tasa.
بلا Kada توكيل ya ce zai wakilta wani والتسميه da cewa ana son yin bismillah da والتكبير faɗin Allahu akbar yayin yankawa.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال
Anas bin Malik ya ce ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أم Allah لحين sallallahu alaihi ya yi layya da raguna guda biyu masu farin idanu masu أقرنين ƙaununa ذبحهما بيده da ya yanka su da kansa وسمى وكبر ya yi bismillah ya kabbar
ووضع رجله على سفاهما ya sanya kafarsa a kan kudu kudinsu yadda ya danne
حدثنا يا بن يحيى أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال ya ce ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ya yi layya da بكبشين raguna biyu أم لحين farare أقرنين masu ƙaununa قال ya ce ورأيت ana sai ce na gama وهما zana na بيده yanka layyana ragunan nan da kansa ورأيت واضعا قدمه على na kashe سفاهما ya ɗora ƙafafunsa a kan gefensu قال ya ce وسمى وكبر ya ce ya yi bismillah ya yi kabbara
حدثنا يا ابن حبيب حدثنا خالد يعني ابن حارثة حدثنا شعبة أخبرني قتادة شعبة قال سمعت أنس يقول na ji rasul malik yana cewa ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ya yi بمثله layya kamar wancan hadisin da ya gabata قال ya ya- kala ya ce قلت sai na ce da shi أنت سميته من أنس yanzu kai ne ka ji wannan hadisin a wajen anas ka ji wannan hadisin daga wajen anas قال نعم ya ce kwarai kuwa
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ya karɓi بمثله kanar sallallahu alaihi wasallam ka bar wancan غير انه قال wai kullu bismillahi wallahu akbar yana cewa bismillahi wallahu akbar a tasar waya حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال قال قal حيوة أخبرني أبو سهل عن يزيد بن قصيد عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallama أمر بكبش أقرنا ya yi umarni da wani kaho a rago wanda yake mai kaho يدعو في da سواد yake takawa a- a baki wato ma'ana kasan kafarsa wajen kofashansa baki ne ويبرك في yake سواد durkusawa a baki ma'ana gwiwarsa ma baki وينظر في سواد gwiwar ma baka ce hakanan kuma yana duba a baki ba na gefen idanunsa baki ne kauce bihi aka kawo manzon Allah wannan ragon li yuzakiya bihi dan ya laye da shi fa qala laha yace da sayyida Aisha ya aisha ke Aisha halum mil ki mudiyata kawo wuka ثم قال sannan ya ce اشهديها بحجر wasa ta da dutse ففعلت aisha ta aikata haka ثم أخذها sannan manzon Allah ya karbi wukar وأخذ الكبش ya rike ya karbi ragon فأرجعه ya kwantar da shi ثم ذبحه sannan ya yanka ثم قال yace بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد wato ya yanka da shi kansa da kuma iyalinsa ma da kuma duk al'umma ثم ضحى به sannan ya layya da wannan
باب جواز الذبح بكل ما أنحر الدم babin cewa ya halatta a yanka da duk abin da zai zub da jini إلا السنة banda haƙori ba a yanka da haƙori والزفرة banda farce ba a yanka da farce وسائر الإزار banda sauran ƙasusuwa ba a yanka da kashi
حدثنا محمد بن المسنى الأنزي حدثنا يحيى بن سعيد
an su fiya عن سفيان عن ابن أبي عن أبا عن أباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قلت يا رسول الله ya rasulallahi إنا لا قل عدو غدا mu za mu gaba da abokan gaba a gobe وليس معنا مدى gashi ba wuƙaƙe tare da mu قال Ah, Sallallahu alaihi wasallama.
ya ce لا أعجل a ajil kai gaggawa أو أرني Ya ما hawa, أنهر ka الدم gaggauta yanka ta ko ko ka nuna min ma an hada dama duk abin da yake ya zub da jini وذكر اسم ya الله zama an yi bismillah وكل ka ce in ليس, an yanka ليس السن والزفرة amma ya fa banda abin da aka yanka da haƙori ko wanda aka yanka da farci وسأحدثك ba za in faɗa ma أما السن فأزم amma dai shi ah, ka- haƙori to ai kashi ne وأما وأما الظفر amma فلا farce الحبشبة to ita ce wukar mutanen habasha su mutanen habasha da farce suke yanka قال yace واسمنا نهب إبل muka samu وغنم sun raƙuma da tumakai da awakai a matsayin ganima
فند من هاب إير sai wani raƙumi ya zauta a cikin raƙuma فرماه رجل بسام sai wani mutum ya harbe shi da kibiya sai فهبسه ko ya tsare shi ya kasa yin gaba saboda wannan harbin da aka yi masa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن لهذه الإبل عوابد akan samu zauta ga wayannan raƙuman كعوابد الوحش kamar yadda dabbobi na jeji suke zauta فإذا غلبكم منها شيء idan wani abu daga ra- dabbobin nan na gida ko raƙuman nan ya rinjaye ku ya zauta irin wannan فاصنعوا به to ku هكذا aikata da shi haka wato ko da harbinsa ne ku yi eh, kwa iya cinsa da wannan harbin Mm.
asali dabba ta gida ba da haka ake cinta ba dabba daidai ita ce ake harbi a ce amma idan an bukata a zuwa sai an yi harbin aka yi harbin a ci
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن أباية بن رفاعة بن رافي بن خديج عن رافي بن خديج قال rafi na hadisin ya ce كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الوليفة hulaifa من a تهامة kasar Hus- tehama فأصبنا غنما وإبلا muka kama da tumakai da awakai da kuma raƙuma فأجل القوم mutane suka yi gaggawa أغلوا بها القدورة sai suka ringa tafasa ta a cikin a wato tukwane فأمر tun بها kafin araba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ita وكفئت aka zub da ita ثم عدل عشرة من الغنم Bijin بجزور sannan manzo Allah ya daidaita raƙuma a raƙumi ɗaya da tumakai goma وذكر باقي الحديث ya baci ragowar hadisin كنا وحديث يا ابن kamar سعيد hadisin nan na yabni a sa'idin ashe kenan ba daidai bane a ci daga ganimar yaƙi kafin araba sai dai wanda zai zo na cewa an yi rangwame abinda ake bukata abinda ake bukata ɗan kaɗan amma ba a kama raguma ko shanu ana yankawa ba wannan ya yi yawa
وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن اسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن ابايه عن جده رافع ثم ثم حدثني عمرو بن سعيد بن مسروق عن ابيه عن ابايه بن رافع بن رافع بن خديج عن عن جده قال yace a yace قلنا يا رسول الله Rasulullahi انا لا قل عدو غدا mu za mu rabu da abokan gaba a gobe وليس معنا مدى alhali ba mu da wukake ba wukake tare da mu ونزكي بال بال Billili بالليل daidai ne a ce mu yanka da wa'a wa- ciyayi wato a sami ciyayi a sa a yankan da su shine lidi نعم ko kuma bawon kara نعم a shi ma ana kiransa lidi a iya yin yanka da bawon kara wa zakar al-hadith ya ambaci hadisin bi da qissatihi kissa wa qala ya ce fanadda alaina ba'irun min da wani ha raƙumi daga raƙuman da muka samu ya zauta gare mu faramaina bin nabali muka ringa harbinsa da kibiyoyi hatta wa hasnahu har muka faɗar da shi har ya faɗi
حدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق في هذا الإسناد alhadisa الحديث kan لا آتي hadisan به zuwa ƙarshe gaba كتابه ɗaya وقال فيه ya faɗa a cikinsa ليس المعنى مدى alhali ba wuƙaƙe tare da mu أفنذبه بالقصب ma iya yanka da kara ma iya kan- yanka da bawon kara
حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن أبات بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج أنه قال rafi ibn halidin ya ce يا رسول الله ya rasulallahi إنا لا za أقول عدوي mu بلا da abokan gaba a gobe وليس معنا مدى alhali ba wuƙaƙe tare da mu وساق ya الحديث kawo hadisin ولم يذكر da ya abinci فعل fa'adin القوم alƙawun mutanen suka gaggawa ba وأغلوا بها suka القدورة daga tafasa kwakwanansu da ita فأمر wanda na بها ya umarni da فقطعت.
ita fa kufi a aka kifar to bai faɗi wannan ba a tasa ruwa وذكر سعير amma kuma القصة ya ambaci ragowar kissa
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأراهي بعد babu bayan abin الصلاة da ya kasance daga yin hani daga cin naman layya bayan kwana uku في أول a farkon الإسلام musulunci وبيان ya نسه bayanin cewa wannan mansuhi ne وإباحته ya إلى halatta متى cin شاء naman layya duk sanda mutum ya ga dama حدثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب na halarci idi tare da sayyidina ali dan abi dalib فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ya fara yin sallah kafin ya huduba وقال ya ce inna rasulullahi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu mu ci daga naman layyanmu bayan kwana uku
حدثني عربلة بن يحيى عبرنا بن وابع حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني ابو عبيد مولى بن ازهر انه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال wato akwai saɓani tsakanin malamai a game da waɗannan hadisan akwai wasu 'yan kaɗan daga malamai da suka tafi akan cewa wannan hani daga cin naman layya bayan kwana uku magana ce wadda tana nan har yau har gobe ba wai ta tashi ba kamar yadda shi kansa sayyidina ali yake kai tunda kaga ya faɗi wannan ne ba- lokacin da yake halifa kaga ashe ba a shafe ba kenan tunda bayan annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma yake kawo cewa manzo Allah ya hana mu daga wuce naman layyan mu bayan kwana uku haka ba da ibn umara shi ma yana ganin hanin nan yana nan Ah, amma mafi yawan malamai suka ce a ya halatta a ajiye naman layya ko a ci daga naman layya ko da bayan kwana uku hannun da aka yi na farko an shafe da hadisan da za a faɗa nan gaba wadda suka fito fili suka bayyana shafewa musamman hadisin burai da shi yasa wannan yana daga inda aka samu shafe sunna da sunna yana daga misalan shafe sunna da sunna ko an faɗa ah, wato ana shafe ƙur'ani da ƙur'ani ana shafe sunna da sunna wayan sahul kitabu sunnatan waqad ihtalafu fi aksihi lakin warad ko na na amridi ne ko to haddasana حدثنا عربلة بن ko يحيى haddasani ne ma haddasani har ma haddasani yaya amma عبرنا na بن wani وابع حدثني haddasani يونس عن yunus ابن شهاب haddasani حدثني abu ابو bai عبيد مولى da بن wannan ازهر انه asara شهد العيد مع عمر بن ya الخطاب قال lafi ne tare da umar ibn addabi sai umar ya ce نعم ثم صليت مع علي kala sannan kuma shi abu ubaidin ya ce sai nan ne sallah kuma daga baya tare da sayyidina ali قال ya ce فصلى لنا قبل ya الخطبة mana sallah kafin a ce ya yi hudu ba sai da ya sallah sannan ya yi hudu ba ثم خطاب الناس sannan yi wa mutane hudu ba فقال ya faɗa a hudu ba إن tasa رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya hana ku da ku ce وسلم za ku ci naman dabba da kuka layya da ita فوق ثلاث fiye da ليال kwana uku فلا shi تأكلوا yasa kan ku ci in an samu kwana uku حدثني زهير بن عارم حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن عكي بن شهاب حا تأويل.
حدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح حا وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا duk sokan sun karɓo daga zuhuri da isnadin da ya gabata kamar wancan hadisin حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا وحدثني معمر بن رمح اخبرنا ليس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ya kawo daga annabi أنه sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يأكل أحد من لام أضحيته فوق ba daidai ba ne wanda ya ثلاثة ce zai ci daga naman layya fiye da kwana uku حدثني محمد بن عاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاوى حدثني محمد بن رافع حدثنا ابن ابي فديك اخبرنا الضحاك عن ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الليل kama hadisin laisu da ya gabata حدثنا ابن ابي عمر عبد بن عمير قال ابن ابي عمر حدثنا قال عبد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam naha an tokala luhumul abaki ba da salati ya yi hani daga a ce za a ci naman layya bayan kwana uku qala salimu salim ya ce fa kana ibn umar Allah kuma da haka yaqulu ce luhumul abaki baya cin ba da naman salati.
layya ba- bayan kwana uku in dai aka yi layya to in aka kai kwana uku da abin da bai kare ba ma ba ruwansa da wannan naman wa qala ibn abi umar da da ba da salati salati ba fauka ba حدثنا إسحاق بن إبراهيم الغنزلي أخبرنا روح حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن بواركد قال نهى رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya yi hani عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث daga cin naman layya bayan kwana uku قال عبد الله بن أبي Allah بكر Abi Bakar malamin Imam Malik a wannan hadisin yace فذكرت ذلك na لأمرتا mutu wannan ga Amratu فقالت tace صدقا ya gaskata Salam Rajin da ya faɗa min haka ya gaskata سمعت na ji عائشة تقول Aisha Allah ya ƙara da gare ta tana cewa تفعل أبيات من أهل البادية wasu ma'abuta gidaddade daga wanda suke zaune a wajen Madina ƙauyuka sun shigo حضرت الأضحى lokacin da ake sallar layya زمن رسول zamanin الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فقال رسول الله manzo صلى Allah الله عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam yace ادخروا ثلاثا ku ajiye har kwana uku ثم تصدقوا بما sannan بقي aka kwana uku ba ku ci ba to ku yi sadaka da duk abin da ya saura فلما كان بعد ذلك yayin da aka samu bayan wannan wakacin قالوا يا رسول الله sai suka ce ya rasulallahi إن الناس mutane يتخذون suna rukun الأضحية من sarkuna daga ضحاياهم dabbar da suka yi layya suka ɗau fatar dabbar layya fatar dabbar da suka yi layya da ita su yi sarka ويجملون من حلودك kuma suna kyautata bargonta su ajiye ya kwanaki قال رسول الله صلى الله عليه sai manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce وما ذاك a me yasa kuke wannan tambayar قالوا suka ce نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ai kai ثلاثة hani ne daga a ce za a ci naman layya bayan kwana uku فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إنما نهيتكم من na أن تجاوزوا na hana ku ne التي saboda bakin da suka zo gare ku فكلوا.
bakin nan da aka yi shi yasa na ce kada wanda ya ajiye naman layya ya haura kwana uku dan a rabar su ma su samu wanda za su yi amfani da shi a fakulu ku ci ku وادخروا ajiye wata zawwadu ku yi guzuri wadda hiru to fakulu ku ci wadda hiru ku ajiye wata sadaka ku yi sadaka yadda kuke so Mm.
wajen malikawa suka ce wajen layya an so a hada abu uku mutum wanda ya layya shi kansa ya ci sannan ya sadaka sannan ya kyauta kuma a layyar tasa suka ce amma ba ayyanawa ba cewa aka yi kasar layyar tasa uku ya ci kashi daya ya sadaka da kashi daya duk yanda ya so Ehem, in tsoka ɗaya ya ci ya biya wannan abin da aka so din in kuma sadaka tsoka ɗaya ce ya ɗauka ya sadaka tsoka ɗaya ya ɗauka ya bayar sauran ko ya sa a gaba ya cinye kayansa shi ma dai ya yi abin da aka ce ana so ba ayyana cewa ga yadda za a yi ba a haɗa da ya uku a haɗa da yin sadaka a haɗa da yin kyauta a haɗa kuma da ci daga gare ta in yi layyar gaba ɗaya ya ɗauka ya kyauta da ita bai sadaka ba bai ci ba to ya yi layyar ya yi abu ɗaya kuma cikin abu biyu da ake so Eh, haka nan kuma idan da ya yi layyar ya ɗau ya ci kuma ya kyauta amma bai sadaka a cikinta ba to shi ma ya yi biyu ne ya rage wa kansa ɗaya amma abin da aka fi so ya zamo ya haɗa duk uku ya zamo ya haɗa duk uku to حدثنا يا ابن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اكل لحوم الضحايا ya yi فأضحى hani daga لثلاث.
cin naman layya bayan kwana uku ثم قال بعد amma ko daga baya manzo Allah ya ce كلوا kwa iya ci ku yi وتزودوا guzuri daga gare shi, ku وادخروا ajiye ma حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر ha wa haddathana ya ibn ayyuba haddathana ibn ulayya kilahuma an ibn jurayj an adayin an jabirin ha wa haddathani muhammad bin atim wa lafzu lahu haddathana ya ibn sa'id an ibn jurayj haddathana adawun qala sami'tu jabir bin na jabir ibn abdullahi yana cewa kunna la na'kulu min luhumin kudini na mun ko kasance da ba ma ci daga naman raƙuman da muka yi layya da su bayan kwana uku kwanukan mina fara hasala na rasulullahi sallallahu alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana rangwame faqala yace da mu ku ce ku yi guzuri qultu li ada'in a dace da da'u qala jabirun Jabiru ya ce hatta jina almadina har muka koma Madina qala na'am yace kwarai haka ne
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أس- أنيسة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال yace Jabir ibn Abdullahi yace كنا لا نمسك لهم الأضاحي mun فوق kasance ba ma الصلاة rike laman layya birbishin kwana uku فأمرنا رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce أن mu نتزود mai منها guzuri daga gare ta mai ci daga gare ta يعني فوق yana الصلاة nan hatta bayan kwana uku حدثنا وك بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن جابر قال jabir bin abdullahi ya ce كنا نتزودها إلى المدينة mun kasance muna yin guzuri da naman dabbar da muka yi hadaya da shi ita haƙi zuwa Madina. zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن الجويري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري حا Ta'wili.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال mm, Abu Sa'id al-Hudri ya ce قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce يا ya أهل ku المدينة mutanen لا Madina تأكلوا kaf لحوم ku ce za الأضاحي فوق ku sake الصلاة.
cin naman dabbar da kuka yi layya da ita bayan kwana uku وقال ابن المثنى ibn musanna ya ce salatu ayyami kwana uku فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم suka kai kara ga manzo sallallahu alaihi wasallama أن لهم cewa suna da إيالا iyali وخدما suna da jama'a وخدما suna da masu yi musu hidima وقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce كلوا Ku ci, وأطعموا ku ci- ku ciyar da wasu وحبسوا ku ajiye kayan ku أودته.
kuma ko ku tada dinsa قال ابن المثنى ibn musanna ya ce شك shakka عبد abdulala الأعلى ne yake kokonto anan
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم أن يزيد بن أبي أبيد عن سلمة بن الأكوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah قال sallallahu alaihi wasallam ya ce من ضحى منكم wanda diye layya a cikin ku فلا يصبحن فلا يصبحن في بيته بعد ثلاثة شيئا kada ya wayi gari alhali akwai wani abu daga naman layyan a gidansa bayan kwana uku ya tabbatar kan a cika kwana uku ya gama raba naman layyan nan sarai فلما كان في العام yayin المقبل da shekara mai zuwa ta zo قالوا يا رسول sai ce ya الله rasulallahi نفعل كما فعل fa'alna ama فعلنا awwala أولا ya- wannan shekarar ma yadda muka yi bara haka za mu yi فقال لا manzala ce a a ba dole ba إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد wannan shekara shekara ce da mutane suna cikin wahala فأردت أن يبشو فيهم shi yasa na so a ce naman layyan ya yaɗa a cikinsu shi yasa na hana wanda suka yi daga ajiyewa
حدثني زهير بن عرب حدثنا معر بن عيسى حدثنا معاوية بن صالح عن أبي زه- زاهرية عن أبي زاهرية an jubair ibn nufair an sauban qal sauban yace تبع رسول الله صلى الله Manzala عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya yanka بقيته layyarsa ثم قال sannan yace يا ya صوبان saubanu أصلح لام ka هذه gyara naman wannan فلا أزل أدعمه Bai منها gushe- ban gushe ba ina bashi ina kawo masa yana ci حتى قدم har ya koma المدينة madina wanda ko tafiya tsakanin maka da madina ai ta fi kwana uku ta wuce zango uku a wannan wakacin حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن رافع قال حدثنا زيد بن حباب حا Ta'wili.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي وأخبرنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن معاوية بن سالم بهذا الإسناد وحدثني سبع منصور أخبرنا أبو مسلم حدثنا ابن حمزة حدثنا الزبيدي وأخبر الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن صوبان وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كروا حديث شي واتو جبير بن نفيل daga صوبان برر منذ صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم yace قال لي رسول الله من الله صلى الله عليه في حجة وسلم yace da ni a الوداع hajjin ban kwana أصلي هذا ka اللهم gyara wannan nama قال yace na فأصلاته gyara wannan naman لم يزل يأكل manzala منه bai bushe ba yana ci daga wannan naman حتى بلغ har ya المدينة kawo madina حدثني عبد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واخبرنا محمد بن المبارك حدثنا يا ابن حمزه بهذا الاسناد da لم wannan يقل في حجه isnadin amma الوداع bai ce a tasa waya fi hajjatul wada'i hajjin ban kwana ba حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال ابو بكر عن ابي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن بن بريدة عن أبي حاء يا حدثنا ويلي.
محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار بن مر- بن مرة مرة أبو أبو سنان سنان عن عن محارب محارب بن بن دسار.
دسار عن عبد الله بن بريدة عن أبي Abla- قال a, burai da ya ce قال رسول الله Manzala صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam yace, نهيتكم عن زيارة القبور na hana ku daga ziyarar kaburbura فزوروها amma yanzu an muku izini ka iya ziyarta ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث na hana ku daga cin naman layya bayan kwana uku daga layyar أمسكوا ما بدا لكم amma a yau ya ku ka kwa iya riƙewa duk yadda kuke so ونهيتكم عن النبيذ na hana ku daga tsimi إلا في سقاء in ba a cikin salka ba فاشربوا في الأسقية كلها ku- kwa iya sha a komai ma kuka yi tsimi ولا تشربوا مسكرا amma dai ka ku sha abin da yake mai sa maye
حدثني حجاج بن شعير حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرصد عن ابن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce كنت نهيتكم da can na hane ku فذكر بمعنى حديث أبي سنان a wato ya ambata kamar hadisin abi sudani
باب الفرع والأتيرة babin dabbar da ake kira far'u da wadda ake kira atira Mm.
far'u wata wani tsari ne na larabawan jahiliya idan mutum yana da taguwa sai ta fara haihuwa to dan da ta haifa na farko sai ya yanka ga gumaka wai dan ya samu albarka duk ya- duk wannan ya zamo duk 'ya'yan da za ta haifa masu albarka ne ya ɗau ɗanta na farko ya ba gumakan a tira kuwa dabba ce da suke yankawa a watan rajab don ibada ga gumakansu sai su ringa zuba jinin a kan gunki to a to shi ne a tira
حدثنا يا بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه وامر الناقد وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال لها هارون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يا كما كان صلى الله عليه وسلم تحويله وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا مامور عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره قال ya karɓo daga abi huraira abu huraira ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا فرع ولا lafara أتيرة ba daidai ba ne a ce za a yanka haihuwa ta farko dabbar da dabba taguwa ta fara haihuwa da farko don a bayar ga gunki wai don 'ya'yanta duk su zama masu albarka hakanan ba akuyar da ake yankawa a watan rajab da ta ita a tira suna yanka ta ne a watan rajab su shafe kawunan gunkinsu da jinin to ko da musulunci ya zo sai suka ci gaba da yankawa don allah to daga baya kuma sai aka shafe yanka ta din amma Za- akwai wanda suka ce a a- har yau yankan nata yana nan wa- suka ce wannan wadda aka yi hani irin wadda su larabawa suke yi a zamanin jahiliya amma ba irin wadda ake a musulunci ba
زاد بن رافع في روايته a ibnu rafin ya dade a tasa ruwayar والفرع أول fara'u الرجال shine farkon ɗa da taguwa za ta كان haifa ينتج لهم da akan haifa gare su ويذبحونه sai su ɗauka su yanka ga gumaka
باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة babin hanin wanda goma zulhijja suka shigo gare shi وهو مريد التضحية alhali yana nufin layya cewa an hana shi أن يأخذ من ya شعره ce zai ɗiba daga gashinsa أو ko أظفاره شيئا farkansa zai ɗibi wani abu ba daidai ba ne wanda yake nufin layya da zarar watan zulhijja ya kama ya ce zai aski ko zai layya
حدثنا ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عمير بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا دخلت العشر idan goma zulhijja ta shigo فأراد أحدكم أن يضحي ɗayan ku yana nufin ya layya فلا يمس من شعره وبشره شيئا kai ya taɓa wani abu daga gashinsa ko fatarsa wakila li sufyana aka ce da sufiyana fa inna ba'dahum la yarfa'uhu wasu a cikin masu ruwaitowa ba su ce wannan hadisin daga wajen annabi bane sallallahu alaihi wasallam qala ya ce lakinni arfa'uhu amma ni na faɗa muku daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam daga annabi ne sallallahu alaihi wasallam Wa ne haddathana- su gano nu'iya da su cewa hadisi ne wanda yake marfu an samu sabani tsakanin malamai me ye wannan hukunci a zahiri dai yanda aka faɗa nahayi ne hani ko yana zuwa ne asalan lil hurmati ashe wanda yake nufin yin layya in watan layyan ya kama watan zulhijja ya kama to ya zamo haram ya ce zai aski ko saisaye ko aske a, wato datse farje sai ya bari sai bayan ya yi layya sannan ya yi wannan akan haka imamu ahmad ahmad ibn hanbali yake a wajen imamu ahmad haka haramun ne da duk mai nufin layya a wajen imami shafi ko ya ce a makaruhun karahata tanzihi an karhanta haka karhanci na cewa a bari ya fi amma don an yi ba za a ce an yi laifi ba don mai nufin yin layyan ya yi aski ko saisaye ko ya datse farce bayan wata ya kama to za a ce ya bar abin da ya fi amma dai ba a za a ce ya yi laifi ba a wajen abu hanifa fa an ce ba karhanci haka ma wajen imam maliku a zancen da ya fi ruwa eh, wato eh, a kaulin da yake an ruwaito amma akwai kauli daga shi imam malik din na cewa akwai karhanci karhancin ne a yi haka wato su madogarar abu hanifa da ɗaya ruwa ta imam malik na cewa a, ba a bukatar a bar aski ko a bar saisaye ko a bar datse farce don kawai ana nufin ailayya hadisin da aka ruwaito daga aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai layya kai ya ce zai nisanci abin da aka ce mai harama da haji ko umra su nisanta ashe kenan wannan hadisi izini ne a cikin cewa a yi aski ko a datse farce Eh, kuma ɗahawi yake cewa hadisin nan na aisha ya kai matsayin ma a ce mutawatir to
na'am
kuma a nan su shafi'awa da malikawa da abu yusuf daga hanafiyawa suka ce wannan hadisi ya kunshi hujja bisa fahimtarsu ya kunshi hujja ga fahimtarsu su sun fahimci cewa yin layya ba wajiba ba ce to wani hadisi ko ya ce fa'ara da an yi rahiya yana nufin ya zama yana nufin ashe abin an bar shi ga nufinsa ashe abin ba wajibi ba ne abin da yake wajibi ai ba a bari ga niyyar shi wanda zai wajiba ce masa ake lalle ya yi ko ya so ko ya ki wannan ko aka yi fa'ara da an yi rahiya ashe layyar ba wajiba ba ce kenan hanafiyawa ko abu hanifa da ɗaya albajirin nasu muhammadu na hassan su suka ce ai wajiba ce na'am to وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان وحدثني عبد الرحمن بن عمير بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة ترفعه ta kai hadisin ga manzo قال ya ce إذا دخل الأشر idan kwana goma zulhijja suka fara suka shigo وعنده ya أضحية zamo shi mutum yana da layya يريد أن يضحي yana nufin ya layya da ita ولا يأخذن شعرا kada ya ce zai ɗebi wani gashi nasa ولا يقلمن kai ya زفرا ce zai datse farce مم. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثني يحيى بن كثير الأنبري أبو غسان حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا رأيتم هلال ذي الحجة in kun ga watan zulhijja وأراد أحدكم أن يضحي ɗayan ku ya zama yana nufin ya layya فليمسك عن شعره وأظفاره ya bar da ya bar taba gashinsa ko farcensa حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الحاشمي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مالك عن بن أنس عن عمر أو أمر بن مسلم بهذا الإسناد نحوه Mm.
وحدثني عبيد الله بن معاذ الأنبري حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو الليثي an umar bin muslim bin ammar bin ukaimata al-laisi qala sami'tu sayyid ibn musayyib yaqulu sami'tu umma umma salamata zawj naji umma salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu zibhun yana wanda duk yake da dabba Yadhbahu.
da zai yanka a matsayin layya illa hilalu zulhijjati matukar an ga watan wala zulhijja ya'khuzanna min kai ya ce sha'rihi zai taba gashinsa wala min azfari ko a farkinsa ya ce zai taba wani abu hatta ya yudhiya bari sai ya yi layyar dukun حدثني الحسن بن علي الحلواني وحدثنا ابو اسامه حدثني محمد بن عمرو حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال كنا في الحمام mun قبيل kasance الاضحى muna mun je ɗakin wanka dab da san da idin layya فطلع فيه ناس sai wasu mutane suka shafe jikinsu da mai فقال بار اهل الحمام sai wasu a- wato suka a- suka shafe man aski نعم akwai man da ake shafawa wato wanda in an shafa in aka zo aka wanke sai gashin wajen ya fit- ya- ya fita shine irin wannan sai wani a cikin masu ɗakin wankan ya ce ان سعيد بن المسيب يكره هذا sai da rusa ba a son irin wannan او ينهى عنه ko yana yin hani daga haka فلا- فلقيت سعيد بن المسيب na game da sa'id ibn al-musayyib Wanda kansu inji zalika shi lahu.
amr ibn muslim ibn ammar Mm.
na ambaci wannan gare shi فقال يا ابن اخي yace ya dan uwana هذا حديث قد نسي wato rika Wato rika.
wannan magana ce da yanzu an mance da ita an batta haddasa ne ummu salama ta ai ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta faɗa min qalat tace qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi ma'ana hadisi mu'adh kabar hadisin mu'adh da ya ruwaito daga muhammad ibn amr حدثنا يا رملة بن يحيى وعمر بن عبد الرحمن بن عكي بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة أخبرني خالد بن زيزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن مسلم الجندئي عن أمر بن مسلم الجندئي نعم.
أن أب- أن ابن المسيب أخبره سيد بن المسيب يا باش لاباري شو أم سلمة متى أن صلى الله عليه وسلم تا باش لاباري وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يا في مجي معنى شو أم حديثه.
الله صلى الله عليه وسلم يا تي باب- kamar wancan hadisin
babu tarimin zabi da gairin layi ta'ala babin haramcin yin yanka ga wani Allah subhanahu wa ta'ala wala an fa'ilihi da la'antar wanda ya yanka ba ga Allah ba
da sana zuwair bin harbin wasu rayuwar bin yunusa kilahuma an marwana kala zuwair hadda sana marwana bin ma'awiyar talfazari wa hadda sana mansur bin hayyana hadda sana abu dufaili amir bin wasila ta kala kuntu inda ali bin abi dalibin ina wajen Ali dan Abi Dalib in ji Amiru Nuwasila ta Abu Dufaili wanda Fata suke wurin cewa yau.
shine karshen wafati a sahabbai sai wani mutum ya zo majansa faƙala ya ce ma kanan nabi sallallahu alaihi wasallama yusuru ilaika wani abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa ma kai kadai yana asiri da shi zuwa gare ka kala ya ce ya ce fagariba sai sayyidina Ali ya fishi wa kala ya ce ma kanan nabi sallallahu alaihi wasallama yusuru ilayya shay'an yaktubu manzon nasa.
Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana boye wani abu gare ni ba abinda yake ya boye wa sauran mutane duk abinda ya faɗa min to yana faɗa wa sauran mutane غير أنه قد حدثني بكلمات أربعين sai dai ya faɗa min wasu maganganu guda hudu قال ya ce فقال sai mu ƙala ya ce faƙala sai mutumin ya ce ما هن يا أمير المؤمنين wani maganganu ne ya faɗa ma guda hudu قال ya ce قال manzala ya ce لعن الله من لعن والده والده "U- ubangiji ya la'anci wanda ya la'anci walidahu mahaifinsa ولعن الله من ذبح لغير الله Allah ya la'anci wanda duk ya yanka ba ga Allah ba ya yanka ga wani Allah ولعن الله من آوى مهدسا Allah ya la'anci wanda ya kare ko ya taro mai farar da abin da ba daidai ba ولعن الله من غير من على الأرض wa Allah ya la'anci wanda ya bata ko ya jirkita alamun ƙasa
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأمر وسليمان بن حيانا عن منصور بن حيانا عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب mun ce da sai na na abi dalib a habirna bishiyin muna so ka bamu labari da wani abu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye shi zuwa gare ka faƙala sai sayyidina Ali ya ce ma a sama ilai shi an ka taba ai manzo Allah bai boye wani abu zuwa gare ni wanda za a ce ya boye shi daga sauran mutane bai bai mun asiri da wani abu ba wanda ni kaɗai za a ce ya faɗawa sauran al'umma bai faɗa musu ba walakin ni sami tuhu ya ƙulu sai dai na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ina jin wannan magana ni kadai ne na ji daga bakinsa la'anar lawan man zaba da gairin layi Allah ya la'anci wanda duk ya ya yanka ba dan Allah ba wala an Allah man awa mudisan Allah ya la'anci wanda ya taro mai tada fitina wani ya tado da fitina shi kuma wannan ya bashi kariya wala an Allah man la'ana walidai Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa wato mai zagin wa'ansu har haka ya sabauta a zagi mahaifansa
wala an Allah man gayyara almanara Ubangiji ya la'anci wanda ya jirkita alamomi na duniya ga inda abu yake ya sauya shi ko ga yadda abu yake tafiya ya sauya ya zama ba haka yake tafiya ba ba don wani abu kawai don san rai ko don a cuci al'umma
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن ابي برزة يحدث عن ابي الطفيل قال سئل علي
yana faɗa ya ji kasu wani abin bazata yana faɗa daga abin dufaili abin dufaili ya ce an tambayi sayyidina ali أحدثكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ku da wani abu akwai wani abu da manzo Allah ya faɗa muku ku kadai abinda ba a faɗa wa sauran mutane ba فقال sai sayyidina ali ya ce ما خصنا رسول الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai keɓance mu da wani abu ba لن يؤم به الناس da كافة bai gama mutane gaba ɗaya da wannan abun ba إلا ما كان في كلاب سيفها sai abin da yake cikin gidan takobin nan nawa قال ya ce فأخرج سيفة ya fito da wata takarda an rubuta a cikinta لعن الله من زمن Allah ya la'anci wanda ya yanka ba don Allah ba ولعن الله من سرق منار الأرض Allah ya la'anci wanda ya sace alamun ƙasa alamun duniya ولعن الله من لعن والده Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa ولعن الله من آوى مودسا Allah ya la'anci wanda ya ba da kariya ga duk wani mai tada fitina
بسم الله الرحمن da الرحيم bismillahir rahmanir rahim كتاب الأشربة littafin abin sha باب تحريم الخمر babin cewa giya haramun ce وبيان أنها تكون من أسير الإنبي cewa da kuma bayanin cewa ita giya akan yi ta daga abin da ake dannaga daga inabi ومن التمر ko daga dabino والبسر ko ɗanyen dabino ko والزبيب zabibi وغيرها مما يذكر da wani wa'annan abubuwan da aka ambata daga duk wani abu mai sa maye duk wani abu mai sa maye giya ce
حدثنا يا ابن يحيى التميمي واخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن ابي حسين بن علي عن علي بن ابي طالب قال to ya ce sayyidina ali ya ce اصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في na samu مكان wani ɗan raƙumi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a fi maganin yawon badarin a ko fi maganin a cikin ganima yawon Yawma badarin.
badarin ranar yakin badar وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا manzo أخرى Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani dan wani dan raƙumin kuma فأنختهما يوما عند باب رجل من na الأنصار durƙusar da su wata rana a gindin ƙofar gidan wani mutum daga mutanen Madina وأنا أريد أن أحمل عليهما إسكرا ina ɗau ina nufin ɗauki itace a kansu itacen girya a kansu لأبي أبو don in je in siyar ومعي سائق ina da wani makeri daga banu kainuka'a فأستعين به in على ya zo وليمة kudin فاطمة.
itacen nan in nemi taimako da su wato in hada da su in walimar auren da zan yi da fadima وحمزة بن عبد المطلب alhali يدعو في yanzu da ذلك abdulmutalib البيت.
yana sha a wannan gidan معه قينة akwai تغني wata ah, baiwa akwai wata mawaƙiya ta ne masa waka tare da shi a sannan فقالت ta ce ألا يا حمزة للشرف النوائي Mm, ya kai na'am ya hamza ga fa ƴaƴan raƙuma wanda suke masu tozo manyan tozo me zai hana ka yanka mana ko ka soke mana mu ci nama فصار إليهما حمزة بالسيف nan da nan da jin wannan wakan sai ah, s- ah, hamzatu ya zabura zuwa ga raƙuman nan na guda biyu فجب أسنمتهما da da takobi ya sare tozonsu وبقر خواصرهما ya huda kwiɓinsu ثم أخذ من أك- أكبادهما sannan ya ɗiba daga hantar
قلت لابن شهاب da ce da ibnu shihabin ومن السنم ya ɗiba ma daga tozon قال ya ce قد جب أسنمتهما ƙwarai ya yanke فذهب tozon nasu بها ya tafi da tozon قال ابن شهاب ibn shabin ya قال علي ce sai na ya ce ونظرت إلى منظر kai أبعني a ranar na ga wani abin kallo da ya tayar min da hankali da na ga raƙuman nan nawa da ga abin da na shirya da su amma ga su a ƙasa cikin jini abin ya tayar min da hankali fata ta nabi Allah sallallahu dan alaihi nan na je wasallam wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa inda Zaid ibn Harisata alhali da ibn harisa ce yana wajen fa akhbartu al ya khabara faɗa wa manzon Allah ga fa abin da na gani fa manzon kharaja Allah ya wa taho ma'ahu Zaid zai biyo yana tare da shi wa talaqtu ni ma na ma'ahu biyo shi fa dakhala ya shiga wajen hamzata fa ya tagayyaza nuna alayhi ya yi fushi da shi fa rafa hamzatu Bas- basahu ah, hamzatu ya daga fa ganinsa qala ya ce yalanhum illa abidu la abai ku zo ku dame ni duk bayan uyaye na ne faraja rasulullahi Zalala sallallahu alaihi wasallam salama koma da baya fa'atuhu.
ina ja da baya da baya Hatta kharaja sai ya anhu.
fita daga gare su bai sake cewa komai ba ya gane cewa yana cikin maye ne
وحدثنا عبد بن عمير أخبرني عبد الرزاق أخبرني ابن جريج بهذا الإسلام مثله وحدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا سعيد بن كثير بن أفير أبو عثمان المصري وحدثنا عبد الله بن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني علي بن حسين بن علي أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال sai da na ali ya ce كان لي شارف من نسيبي من المغنم يوم بيدر ina da wani ɗan raƙumi matashi cikin raƙuma daga rabon da aka bani na daga ganima a ranar yakin badar وكان رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi أعطاني شارفا من الخبز wasallam ya kasance ya ba ni يومئذ.
wani matashin raƙumin daga humusi ranar nan kyauta cikin daga na baitul mali ya ɗauka ya bani kyauta فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول yana الله da صلى nufin الله عليه a ce وسلم fadima yar manzo sallallahu alaihi wasallam ta tare a gidana وأت رجلا سواقا من sai muka بني قينقاع yarjejeniya da wani mutum mai makere daga banu karnuka يرتحل معي ya ringa mu ringa tafiya tare وأنا أتي بإسخير mu zo da itacen kirya أردت أن أبيعه من السواقين manufa ta a ringa sai da shi ga makera su ringa amfani da shi wajen zuga zugi فأستعين به in ya بكلمة so ɗan kuɗin da الكرسي.
nake samu su taimaka min a liyafar da zan yi ta angwanci فبينا أنا أجمع لشارفي mata ga maka ne ina tara kaya ga wannan ra- raƙuma na guda biyu من الأكتاب na daga sirridda ko kuma والغرائر da kunkunan da za a sa ko والهبال igiyoyin ɗaurewa وشارفايا raƙuma na منافاني guda biyu muna hata ni an durƙusar da su إلى جنب حجرة gefe رجل da من rumfar wani الأنصار mutum daga mutanen madina وجماعته هنا جماعة ما جماعته na taho bayan na tara abin da na tara faiza sharifaya kadin sai ga raƙuman nan na guda biyu an yanke asinimatuhuma tozonsu wa bukira an hawasiruhuma huda kuibinsu wa uki zami aka ba an ɗebo an yanka daga hantarsu falan amlik ainaya hina ra'aytu aifa da na ga wannan ban- na kasa mallaka idanuna da na ga wannan abin kallon minhuma daga wannan raƙuman nawa qultu na ce man fa'ala hadha waye ya min wannan qalu Suka ce, qala wa hamzatu bin abdul abdul muttalib abdul ne ya wa aikata huwa fi hadha albayti yana wannan ɗakin yana Hisham wannan bin gidan a al-Ansari.
cikin wasu mashaya daga mutan madina gannathu qaniyatun wa ashabu waƙainatu wata baiwa wata kuyanga mai waƙiya ita ce ta yi masa waƙa shi da jama'arsa Mm.
faƙalar tigana ya ta faɗa a waƙan da take alaya hamza lishurufin nuwa'i na kai hamza ga raƙuma matasa masu tozo me zai hana mu ci a nan faqama hamzatu bi hamzatu sayyi yana jin wannan waƙar sai ya tashi da takobi fajitabba aslamatuhuma ya ta- ya yanke asini matahuma tozonsu wa baqara ya huda khawasirahuma kwiɓinsu fa akhadha min ya ɗebo akbarihima daga hantarsu قال علي sai dina ya ce فانطلقت sai na taho da na ji حتى haka دخل على رسول an na الله shiga صلى الله wajen عليه manzo Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam وعنده زيد بن alhali حارثة zai dubna harisa ta yana wajen قال yace فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده shi waje ولي allazi الذي laqitu لقيته manzo Allah da shiga ta ya ga fuska ta ya san irin abin da na game da shi قال رسول الله صلى ya gane manzo Allah الله sallallahu alaihi wasallam عليه yace وسلم ما me لك ya same ka a luka shigo haka ba hankalinka a tashe قلت Nace, يا رسول الله ya ya rasulullahi والله ما رأيتك اليوم قط wallahi tunda nake ba ranar da naga abin da ya ta min da hankali irin yau أدا حمزة على Hamzatu ya ناقتي yi tumbe bisa tagoyi na guda biyu bisa raƙuma na biyu فاجتب أسلم ya yanke tozonsu وبقر ya خواسرهما huda kubinansu وها هو زافي gashi وجماعه can a wani سلم.
ɗaki- a wani ɗaki yana tare da mashaya قال ya ce فدعا رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ne ce a kawo mayafinsa ya فارتدوا lulluɓa da shi ثم انطلق sannan ya to yana tafiya واتبعت sai biyo shi ni da zai bin harisata حتى جاء har ya zo الباب kofar الذي da فيه Hamza- حمزة ya- gidan da hamzatu yake فاستأذن ya nemi izini فأذنوا له iska yi masa izini فإذا هم sai شربوا gashi suna sha suna cikin فلبث shi رسول الله صلى manzo الله Allah عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam yana يدعو zargin حمزة hamzatu بما a فعل cikin abin da ya aikata فإذا sai حمزة ga hamzatu mumarratun mumarratun aina ainahu.
idanunsu ta yi jajawar فنظر حمزة إلى ya رسول daga الله صلى الله idanu عليه ya duba وسلم manzo ثم sallallahu صعد alaihi النظر wasallam sannan ya du ya daga duba fa nazara ila rukubatayhi ila rubace zuwa gwiwoyinsa ثم صعد النظر sannan الى ya daga صورته duba zuwa cibiyarsa Kuma sa'adan sannan ya nazara.
daga duba فنظر الى ya duba وجهه zuwa fuskarsa فقال حمزة sai hamzatu ya ce Ba- ƙwararmu da abibu da abibu dinnan Fa'arafa.
ba bayan ubana ba ne فعرف رسول الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane أنه سميع.
cewa yana cikin maye فنكس رسول الله manzo Allah ya dawo da baya da عليه baya وسلم yana mai komowa وخرج ya fito وخرجنا mu ma معه muka fito tare da shi حدثني محمد بن عبد الله بن قحزازة حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الاسناد مثله حدثني ابو ربيع سليمان بن داود العتكي وحدثنا عماد بن ابن زيد اخبرنا ثابت عن انس بن مالك قال يتي كنت ساقي لقوم na kasance ni ne nake shayar da mutane lokacin da aka haramta giya في بيت ابي a gidan طلحه abi dalhata وما شرابهم الا الفضيح da ba abin da suke sha sai ko tsimamman dabino البسر da والتمر dabinan da bai karasa nuna ba a tsima da kuma dabinan da yake ya bushe a tsima فاذا مناد ينادي sai ga mai shela yana shela cewa an haramta giya فقال ya ce اخرج fito فانظر ka fi- ka ga abin da ake ciki فخرجت sai na fito فاذا مناد sai ga wani mai ينادي shela yana shela ألا na'am إن الحمر قد حرمت hakika giya an haramta ta قال ya ce فجر في سكك المدينة sai giyar da aka zubar tunda an ce an haramta ta ringa gudana a lallokin madina hanyoyin madina فقال لي أبو abu طلحة dalata ya ce da ni وخروج fita فأحرقها ka fidda ita ka zubar da ita na zubar da ita فقالوا Suka ce- أو قال بعضهم Ah, ko wasu a cikinsu suka ce قتل فلان قتل an فلان kacewa ne an kashewa Wannan ne fi hudu ne.
alhali sanda aka kashe su da giya a cikin cikunansu قال ya ce ولا أدري هو من حديث ban أنس sani ba wannan yana cikin hadisin anas ko kuwa فأنزل الله عز sai Allah ya وجل saukar da ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما دئموا idza battaqaw amanu wa amilus salihati ثم summa taqaw amanu summa taqaw ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin ba laifi bisa wannan da suka yi imani suka yi ayyuka na gari dan abu dangane da abin da suka sha a baya kafin a ce an haramta giya matukar dai sun ji tsoron Allah sun yi imani sun yi aiki na gari حدثنا يا ابن أبو أيوب حدثنا ابن أولية أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال سألوا أنس بن مالك عن الفريق sa'alu sun tambaye Anas ibn Malik daga tsumaman dabino فقال sai Anas ya ce ما كان لنا خمر غير Da can.
فريقكم ba mu da Kaza.
wata giya in ba zabinan nan naku da ake tsimawa ba الذي تسمونه wanda kuke الفريق kiranta tsimi wanda ke kiransa tsimi إني لقائم hakika ina tsaye ina shayar da giyar ga aba da lata da aba ayuba da wasu mazaje daga sahaba manzo sallallahu alaihi wasallam a ɗakin a gidanmu إذا رجل sai wani mutum ya zo فقال ya هل ce بلغكم الخبر kun sami labari cewa an haramta giya قلنا لا muka ce ba mu samu ba قال Ya ce, فإن الخمر قد ai حرمت fagiya an haramta ta sai فقال abu dalhata ya ce يا أنس Anas.
أريد هذه ka الكلالة zubar da duk wannan tulunan قال ya ce فما ba راجعوها su sake komawa ga giyar ba ولا سألوا عنها بعد خبر ba su الرجل tambayi wani ba daga gare ta daga hukuncin canta bayan dai da wannan mutumin ya zo ya ce an haramta nan take suka yadda suka karba duk wannan yana daga hujjoji akan cewa alhadisul ahadi hujjatu hadisi ahadi ai hujja ne
حدثنا يا ابن أيوب حدثنا ابن أولية قال أو أخبرنا سليمان التيمي- التيمي حدثنا أنس بن مالك قال Mm, anas ibn malik ya ce إني لقائم الحي ina tsaye bisa kabila da mutanen على kabila bisa أمومتي ammomina أسقيهم من ina فريق shayar da su لهم daga wani tsimamman dabino وأنا nasu أصغرهم a سنا sannan duk sun girme ni ni ne karan- mafi karancinsu a shekaru فجاء sai رجل wani mutum ya zo فقال ya ce إنها قد حرمت الخمر lamarin da sha'anin hakika an haramta giya فقالوا suka ce أكفئها يا anas أنس zubar da ita na zubar da فكفأتها ita قال ya ce قلت لأنس ما هو na ce da anas wannan giya da kake shayar da su da me aka yi ta قال بسر ya ce ورقم da ɗanyen dabino sabo da kuma ru- lubiya قال ya ce فقال أبو بكر بن أنس abubakar na anas ya ce كان حمرهم يومئذ wa irin wannan giyar su take a sannan haka giyar su take قال سليمان Mm, Sulaiman ya حدثني رجل faɗa عن أنس بن مالك أنه قال ذلك أيضا shi ma anas ya faɗa haka kana tamruhum hamrahum yawma izin حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المؤتمر عن أبيه قال قال أنس anas ya ce kuntu qa'iman alhayy ina tsaye musu kabila ina shayar da su بمثل حديث kama hadisin can da ibnu ulayyata غير أنه sai قال dai shi ya ce قال أبو بكر بن abubakar nuna أنس anas ya ce كان خمرهم يومئذ giya- ya kasance shi ne giyarsu a sannan وأنس شاهد anas yana nan فلم ينكر أنس ذاك a wannan magana ta abubakar anas bai ce ba haka ba da ɗan ya faɗa uban bai musa masa ba وقال ابن عبد الأعلى حدثنا المؤتمر عن أبيه قال حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنس ya ji يقول anas yana cewa كان خمرهم يومئذ a tsimin dabino shine giyar da suke sha a sannan وحدثنا يا ابن أيوب حدثنا ابن أولية قال وأخبرنا سعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال arda tun malik ya ce كنت أسقي أبا na kasance طلحة na shayar da وأبا abada دجانة.
lata da abadu janata da mu'azamar jamalin من tare da الأنصار su jama'a daga mutanen madina فدخل علينا sai wani mai داخل shigowa shigo gare mu فقال ya ce حدث خبر wani labari fa ya samu نزل تحريم haramta الخمر giya ya sauka فكفأناها يومئذ muka zub da ita a wannan ranar وإنا على خليل البصر والتمر alhali ta abin cuɗanyawa ce daga sabon dabino da kuma busasshen dabino قال قتادة da ta da ya ce وقال أنس بن anas bin malik ya مالك ce لقد حرمت الخمر hakika an haramta giya وكان عامة خمورهم يومئذ خليل alhali a wannan والتمر.
wakacin mafi yawan giyarsu abin cuɗanyawa ne daga sabon dabino da tsoho tsimin dabino ne da shi suke giya حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال anas bin malik ya ce إني لا أسقي أبا طلحة وأبا lamarin da sha na دجانة hakika ne ina cikin shayar da abadu lata da abadu janata da وصائب suhaila ibn بن bayra بيراء من daga مزادتي wata salka فيها حليل da yake بسر akwai وتمر abin cuɗanyawar sabon dabino da tsohon dabino a ciki بناء حديث kamar سعيد hadisin sa'idu حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك ya ji anas bin يقول malik yana cewa إن رسول الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا يهني.
التمر والذهب daga a ce za a cuɗanya tsohon dabino da wanda yake sabo ثم يشربا a ce za a sha وإن ذلك وإن- كان آمة أمورهم يوم shine mafi yawan القبر giya- giya- giya- giyar larabawa ko giyar mutan makka wakacin ko mutan madina ma ranar da aka haramta shan giya
وحدثني أبو الداير أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال a anas bin malik ya ce كنت أسقي أبا عبيدة بن na kasance na الجراح shayar da ababuwa ta tabbin aljarrahi وأبا طلحة da ba da lata da wayan ka'abin sharaban abin sha وتمر daga tsimi da dabino فأتاهم آت sai wani mai zuwa ya zo musu فقال يجي.
إن الخمر قد حرمت hakika giya an haramta ta فقال أبو طلحة يا أبو طلحة يا يجي.
أنس أنس.
قم إلى هذه الجرة tashi zuwa ga wannan tulun ka فكسرها karya ta فقمت إلى مهراس لنا na tashi zuwa wani dutse namu فضربتها na بالأسفل doke ta da ƙasan dutsen حتى تكسرت har sai da tulan nan ya kakkarye
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو بكر يعني بن عن الحنفية حدثنا عبد ال- عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك يقول ya ji anas ibn malik yana لقد cewa أنزل الله آية لقد أنزل الله ayatul lati harrama الله fiha فيها الخمر al-amra haqiqa ubangiji ya saukar da ayar da a cikin ta yake haramta giya yake magana akan haramta giya وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر alhali a sannan ba wani abin da ake amfani da shi na abin sha a madina a matsayin kamar giya in ba wadda aka yi da dabino ba a sannan duk giyar su da dabino suke yi to alhamdulillah ko mu tashi babu tarihi mu tarihi alhamdulillah